الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to har yanzu dai ba mu gushe ba muna magana a cikin karamomin shautar jani Allah ya dade shi inda malam mai ya ƙudin farida yake cewa wa kuntu qasiman nari mithla abi hasan wa kuntu qasiman nari mithla abi hasan فويل لمبغض لنا ولفتيتي yace wa kuntu na zama in ji shi jani kasiman nari wanda ke raba wuta mislabi mislabi hasan kamar sayyidina ali ma'ana wanda yake son sayyidina ali zai shiga aljanna wanda ke kinsa zai shiga wuta to ni ma na zama haka fawailun ce kai co da bana ya tabbata lima magidin lana ga wanda yake nuna ƙiyayya gare mu wanda fiti ya ti ko yake nuna ƙiyayya ga jama'a ta yan dariƙata wani karama ta hiro ta Allah anu ya da karama shirjan Allah ya da shi ya yadda da mu saboda shi annahu qala shirjan ya ce kuntu qasiman nari ay hazza nasibin nari na zama rabo na wuta wutar kuma al'abadiyya wata har abada a jarar Allah min Allah ya tsare mu daga wuta a ƙulu lahum yace ina faɗa musu kama ƙila fi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kamar yadda aka faɗa wa Ali dan Abi Talib huwa qasimun nari shi mai raba wuta ne man ahabbana wanda ya so mu yuqalu lahu udkhulil jannata duk wanda ya so mu za a ce mun shiga aljanna wa man abghadana wanda ya ki wa mata ala zalika yadda wa ma bisa ga haka kuma yuqalu lahu udkhilin nara shiga wuta alahu shi da ya faɗi wannan tahaddusan dan zantarwa bi ni'matillahi da ni'mar da Allah ya masa walima sami'a minhu sallallahu alaihi wa sallam saboda abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam man ahabbahu cewa duk wanda ya so shi la ya mutu illa waliyan ba zai mutu ba sai yana waliyan Allah wa man abghadahu wanda ya kishi kuma wa lam yatub ya tuba ba la ya mutu illa kafiran ba zai mutu ba sai yana kafiri intaha hala kauni fi zalika halin kasancewar shur jana a wannan misla ay shibha wa nazira abila hasan yayi kama da baban Hassan shi ne Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa nabihi amin. Wa fil jami'in sagiri ya ce Aliyun imamul barara Sayyidina Ali shi ne shugaban mutanen kirki wa qatilul fajara shi ne mai yaƙin da alfajirai. Mansurun Sayyidina Ali abin taimako ne man nasarahu mahzulun wa man khazalahu duk wanda ya ya sayyidini ali ya taimake shi to Allah ma zai taimake shi duk wanda kuma ya tabar da shi da shi ya tabe wanda ya taimaka masa ya Allah zai taimake shi wanda ya ce kuma tababbe ne shi ma tababbe ne wafi ya zo ice aliyun wato sayyidina ali babu hittatin man dakhala minhu kana mu'minan wato kamar kofa ce ta wani gida duk wanda ya shiga wannan gida ya zama mumini wa man kharaja minhu kana kafiran kamar wani shinge ne aka yi to duk wanda ya shiga ya zama mumini wanda ya fita daga wannan shinge ko wannan gida ya zama kafiri haka sai dana da shi mai son sa da mai kinsa wa fihi ya zo a cikin jami'in sagiri aliyun ma alqur'ani sayyidina ali duk inda ka ganshi tare da alqur'ani yake ma'ana baya wani abun ba da ba abin da alqur'ani yace ba والقرآن مع علي انشماس قرآن ينتر سيدنا علي لن يتفرقا فأثر أبوها حتى يرد علي علي على علي الحوض حر سيدنا علي جيدا تبكي عن النبي غير بواد قرآني قرآني غير بوادش معنى دي بايد وانا أبو أمبا أيكن القرآن يأمرني لشبه وفيه يضع تكن جامع صغير علي سيدنا علي عيبة علمي ko shine wato kofa ta ilimi na wani za kana sayyidina ali a sayyidina umar radiyallahu anhu annabi amin ya kulu saboda haka sayyidina umar yake cewa la abqani allah kar allah ya wanzar da ni ila an kudurika kauman a ce wai gashi zan ga wasu mutane laisa fihim aliyun da ba ali a cikin su wai kulu yana cewa laula aliyun ba dan ali ba la halaka umaru da umaru ya halaka لأنه يحل له يحل له المشكلات دان سيدنا علي wasu matsaloli suka taso shi ke warware mai wal mu'dilati abubuwa masu wuya fahimta ko masu wuya warwarewa da sun taso sayyidina Umar lokacin halifancin sa sai nemi sayyidina Ali nan da nan sai Ali warware mai wabi ya zo cikin jami'u sagiru Ali minni bi manzilati bi manzilati ra'si min badani mazala ce sayyidina Ali matsayinsa a wurina kamar kai ne da yake jikina kaga in ba kai ai ba rayuwa ko wafi ya zo cikin jami'u sagiru aliyu minni sayyidina ali a wurina bi manzilati haruna min musa kamar inda haruna da wazirin sa annabi musa yake illa annahu la nabiyya ba'di kawai bambanci dai ba wani annabi bayana da akwai da ali da kenan wafihi ya za cikin jami'u sagiri ce aliyun ya asubul muminina sayyidina ali shine shugaba shine abin gabatarwa na muminai wal malu dukiya ko ya asubul munafiki ne tace wacce take wa munafikai shugabanci shi munafiki bai da ba wani abu ne shugabansa ba kudi shine shugabansa wal ya asubu ita as-sayyidu war ra'isu wal muqaddam shugaba shi ake cewa ya asub ko wanda yake abin gabatarwa فهو يلوز به المؤمنون مؤمنين suna fakewa da da Ali wa yaluzu almunafiquna su ko munafiqai suna fakewa da kafirai wa zalama da azzalimai bil mal da dukiya kama taluzu an-nahl bi abus bi asubiha kama inda wato kudan zama take fakewa da da asubinta allazi huwa amiruha wanda yake jagoranta na san zuma an san kai dubu suka to akwai jagora wanda in ya tashi to duk za su tashi shine shine muqaddaminta wa min thamma ila li ali tun daga nan ne aka ce da sayyidina ali Allah ya dade shi ya dade saboda shi amirun nakhli shine kamar inda zuma take da sarki da shugaba da abun jagoranta shi ma shine na mu'mine shine shine sarkin dukkan suke nan انظر العزيز وفي نصرة الشرفاء وأن سنة التافين اعلم كسن أن هذه الشجرة النخبة الطاهرة وأن إتاتيا زابط بها من ذلك جعلها الله ألا يسنياتني في هذه الأمة أو أن على الأمة رحمة على قوم در رحمة قوسم تاني وعذابا على آخرين دمكم عذابا قوسو أليكنا ولذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم عليا دم هكا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عليا سيدنا المنزل الله أمبت سيدنا علي قسيم المالي وانك ربوتا معنى من أحبه دخل الجنة وان يسوع إذا شقى الجنة ومن أبغضه دخل النار duwan da yake Ali zai shiga wuta warƙala fi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa sayyidina Ali man kuntu maulahu wanda dai ya san ni shugabansa ne gatansa ne fa aliyu maulahu to shi ma sayyidina ali shine gatansa almanzala ta allahumma ya allah waliman walahu duk wanda yake son ali ka so shi wa aliman adahu duk wanda yake kin ali ka ma ka shi wa man ahabba aliyan manzala ce wanda ya so sayyidina ali fa qad ahabbani haqiqa ya so ni ومن أبغض عليا وليك علي فقد أبغضني يقين لما انظرها وفي مسلم يا ذو أشك مسلم قال علي رضي الله عنه سيدنا علي يتي والذي فلق الحي حبة نارا إذا الله ونيت يفتد قايا وبرأ النسمة يقع جهلتا إنه لأحد النبي أميني صلى الله عليه وسلم إليه والله القور النبي نيدي Allah bai hibbu ne illa mumin ba mai so na an ba mumini ba wani alkawari na annabi ya tabbata mu wala yubghidu ne illa mumin illa munafiqun ba mai kina kuma sai munafiki wa rahimallahu man qala mala yace Allah ya ji kan wanda ya faɗi wayannan baitoci da yace la'ana Allahu man yasubbu aliyan wa husaynan min suqihi min suqatin wa imam يعمن الضب والحمام ولا يعمن آل النبي عند المقام الله يتيني ودوا ذلك زاجن سيدنا علي da Hassan da Husainu suna suna daga cikin wato la'anannu tsinannu a gani ko ya amanu dabbu yace damo zai ba da gaskiya da annabi wal hamamu kuciya za ta ba da gaskiya da annabi wala ya amanu alun nabi inda maqami amma a ce alayen annabi a wurin wasu ba za su zama amintattu ba kuma su ne abin zagi wani ba abin ikhwan rahimahullahu wa radi anhu wani ma yayi waka Allah ya yarda da shi ya ji kanshi ya yarda da shi ya ce laita shiri ماذا يقول يزيد وأتات بن وأتات بني أمية كلا كيف يشتمون البري عليا رب خ... رب خذهم جميعا أخذا وبلا قتلوا الحسنين من غير شرع ما رأوا فيه من نبي وإلا رب إن ي... إن يزيد زده عذابا وصعيدا مع الحجاج وغلا وسلاسلا في الجحيم نكالا أحزنوا فيهما النبي النبي والبتولا واستحل الإداء ما حرم الله وقد حتكوا حريم الرسول رب فامنع بهم جحيما ونارا أغضب المصطفى وبنتا ونسلا ليتني جزعا إذ ذاك وحيا أنصر الحسنين نصرا جميلا فابكي ساهدما على أهل بيت المصطفى حزنا بكاء طويلا yace kai can sani na ma za ya kule me zai da zai ce da waɗanda suke masu tsaurin kai ne daga bani umayya ta kalla ba su da abin da za su ce yaya suke zagin kubutacce shine sayyidina ali allah ka kama su gabaki daya ka kama su kamun wanda yake wabilan mai tsanani na halaka sun kashe hassan da hussein min gairi shari'in ba tare da wani shari'a ba wani laifi na shari'a suka yi ba ba su kiyaye haƙƙin annabi a cikinsu ba da annabi ya ce mai san su mai san sa ne mai kin su mai kin sa ne rabbi ya ubangiji zazidu ka ƙara masa azaba ka ƙara masa wutar sa'iru tare da hajjaju ka ƙara masa wato sasari aglalan wasa'ira haka nan wasa lasilan sarƙoƙi a jahannama ka ƙara masa makalan ka ƙara masa azaba don me ahzanu fihim annabi wal batula dan sun bakanta wa annabi da fatimatul batula da wannan abu da suka yi wasu ta halar ida abokan gaba sun halatta ma harama Allah abinda Allah ya haramta mumini mun yabatul muminan ko wa jaza'u jahannamu wa qad hataku harimar rasula sun keta mutuncin harimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rabbi ya ubangiji na ka cika jahannama da su ka cika wuta da su don sun fusata manzon Allah da yarsa Fadima da 'ya'yanta yace kai can sani na wato na firgita firgita in za ka lokacin da wannan abu ya faru wahayya unsur wahayya unsur hasanaini nasara zo ka taimaka wa hasan da husaini taimako jamila mai kyau ya kai abokina ka yi kuka kukan ma na daman hawaye ala ahli baitul mustafa bisa ga yan gidan annabi ka yi kuka huzuna don bakin ciki buka an kuka kuma a wila wanda zai fidda murya ya zo a cikin jawahiri ci ƙara shi wani radiyallahu anhu shi wa mishi wajen Allah ya da shi ya faɗa fi fadlin sayyidina Ali yin karmallahu wajahu a falalar sayyidina Ali ƙala ya ce wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi anhu sallallahu alaihi wasallam da aka karɓo ga annabi kuntu ana wa aliyun nuraini da ni da sayyidina Ali mun zama haske ne biyu bayyana yadai Allah ta'ala a gaban Allah sun ma'udi ina wannan hasken namu biyu sai aka aje mafi sulbi Adam a tsatson annabi Adam falam ya zalli yunqiluna Allah bai gushe ba yana ta ciro wannan haske yana ta tarata wannan haske namu min sulbin ila sulbin daga wannan tsatso zuwa ga wannan tsatso ila Abdul Muttalib har zuwa ga abdulmuttalib fa kharajtu ni sai na fito a tsakon abdullahi wa kharaja aliyun wa kharaja fi abi talib amma shi sai zana ali sai ya fito a tsakon abi talib sun majtama'a nuruna sannan hasken namu sai sake haduwa fil hasan wal husaini a jikoki na Hassan da Husaini wanda Aliya ya fashi da Fatima fahuma Hassan da Husaini nurani haske ne guda biyu min nura rabbil alamin daga hasken ubangijin talakai وقال سيدنا رضي الله عنه شوت جند يا فدا ما يصل شيء بالوجود من العلم babu wani ilimi a halitta duk da zai sadu da wani mutlaƙan ba ƙaidi illa min sahari da aliyin sai ta tabkin sayyidina ali li'annahu babu madinati ilmi dan shine kofar birnin annabi sallallahu alaihi wasallam la min al-khulafa al-arba'a wa la min as-sahaba ilmin da sahabbai suka samu ko a khulafawar arba'a suka samu ko sauran sabon annabi gabaki daya duk sun samu ne daga kogin sayyidina ali وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الله يدرس ويتي انقسم العلم كله عشرة أجزاء علمي انقسم كشي غوما تسعة كشي ترى كل حال علي الله يبارك سيدنا علي دكتورا ma sharaka fiya ahadun a taran nan da Allah ya ba sayyidina Ali na ilimi ba wanda ya tarayya da shi shi kadai wal ushru ɗayan bisa goma da ya rage kulluhu maqsum bi al khalqi duk ilimin da kaji wani yana da shi ushurun goma nan ne taran nan ne goma nan ne wanda aka bawa Ali tara to a shine duk wanda wanda kaji ya samu ilimi wa kana a'lamu al khalqi bil ushri kai ɗayan ɗayan ma da aka rarraba ushurun ya fi halitta sanin duk wannan ilimi wanda ya rage ushirin bakin da ya rage ɗaya bisa goma wa ma qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi abi bakarin amma magana da manzo Allah ya akan sayyidina abubakar da yace ma qal'at shamsun wata rana bata taba hudowa ba wala garubat bata taba waduwa ba ba'adan nabiyyin bayan annabawa ala afdala min abi bakar bayan abubakar bayan annabawan da muka faɗa ba wanda ya fi sayyidina abubakar alhadisi har zuwa ƙarshen hadisi to sai malai ce kulna sai muka ce innal afdaliyya ta fi shahsi wannan afdaliyya da take cikin da take ga mutum irin afdaliyya da Allah ya ba mutum laysar min kulli wajhin ba wai a ta kowace fuska bane illa fi shahsin wahidin sai ga mutum daya wa huwa afdalu wa a'la fi jami'il wujuhi shi ne mafi bici shi ne mafi ɗaukaka a cikin dukkan fuskoki waye kenan wahuwa sallallahu alaihi wasallam shi ne manzan Allah ya ƙuru alaihi salatu wasalam manzala na cewa fi kulle ummatin muhaddathuna akan magana kaga wannan wato maziya ce ta sayyidina Abubakar da Annabi ya faɗa a gango waccan kuma afdaliya ce ga shi sayyidina Ali shi kuma zalla ya faɗa cikin kullum mutum muhaddathuna akwai muhaddasai a cikin al'um kowace al'umma fa in kana fi ummati fa umaru minhum idan sayyidina umar in a al'umma ta akwai muhaddasai to sayyidina umar na daga cikin su kaga shi ma wannan maziya ce ta sayyidina umar fa hadhihi al-afdaliyyah li umar wannan afdaliyyah ta umar wal muhadathatu martabatun aliyyatun ita ban muhadatha da mazalla ce muhaddathuna fi kulli ummatin muhaddathuna ita wannan muhadatha wata martaba ce madaukakiya daraja ce zulfa makusanciya ya tasallahu bihi man ahabbahu Allah yana kibanta wanda ya so shi da ita min as-safwatil kubra daga zababbun bayi manya manya fa umaru minhum sayyidina umar daga cikin muhaddathai na wannan al'umma waqtasa abubakar shi kuma sayyidina abubakar ya kibanta bi martabatil iman wa sirri shi ne yake banta da matsayin imani da sirri waqtassa aliyun bi martabatil ilmi al-batini al-haqiqi shi kuma sayyidina ali ya ke banta da ilmi batini na haqiqa lil ilmi zahir ba ilmi na zahiri ba wal muhaddathu bi fathihi al-dal huwa alladhi qayyadahu Allah fi hadratihi muhaddathi shi ne wanda Allah ya kayyade shi a cikin hadararsa wahuwa abadan yi haddisu har abada Allah yana magana da shi irin wannan muhaddasin wal muhaddisu bil kasri yi kuma bi kasrin dari huwa allazi yatalaqqa khitaba shine ke cafar magana adla haƙi ga ubangiji fi hadaratihi a hadararsa ila summa ila gari sannan kuma ya fitar da magana zuwa ga waninsa fawailun ita ismu wadin min audiyati jahannama wani kwari ne daga cikin kwarin da ke cikin jahannama a jaran Allah min Allah ya tsare mu daga wannan kwari shi kanshi jahannama tana neman tsari da wannan wailun din وفي القاموس الويل حلول الشر wato abin da ake cewa wailu saukar sharri haka yazo a cikin kamus kaito ya tatabbata limu maghaire ga maƙiyi man abghadahu wanda ya ƙi shi diddu ahabbahu wato kishir wanda ya sauya mubgidin mai ƙila na li na ga janibin makaicinsa wal fitiyati jam'u fatan wa huwa shab was sahi wal karim inda ake cewa fata saurayi a gani ko ko kuma mai baiwa mai karamci wal muradu amma abin da ake nufi da fiti yace anan ashabu radiyallahu anhu sahabban shehu da jani almajiransa Allah ya yarda da shi ya yarda da mu da su duk gaba daya min wani ba'd ahli al-ahwali wani daga cikin ma'abuta halaye ya yi wa'annan baitoci ala lisan sayyidina radiyallahu anhu ya zo ne ta harshen shehud jan Allah ya dade shi amin ya dade mu saboda shi yace alwaqtu waqti waz zaman zamani was sabqu sabqi wal inan inani wa idza arada Allah nusrata abdihi man za yadiqu lahu ala khizlani man habbani falyajtanib man sabbani in kana sana mahabbati wa ra'ani وإذا مهبي قد ألذ بمبغضي فكلاهما بمبغضي مستويان والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني الله ألف بين ود سحابنا ليجيز كل منافق طآن رحماء بينهم سفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنعان نسجت مودتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان يتي الوقت لوقتي وقتي لوقتي داني والزمان زماني زمني نما زمني داني والسبق سبقي رقاي رقاتاني والعنان عناني رقماتا رقما إتما رقماتاتي وإذا أراد الله نصرة عبده إلى أن لا يسوي تمكبا أنصار man za ya ɗiku lahu alal khizlani wa zai iya tabar da wannan bawan da Allah ya taimake shi babu man habbani wanda ya so ne falyajtanib man sabbani ya nisanci mai zagi na in kana sana mahabbaci wa ra'ani inda ya kiyaye soyayyatawa ya kiyaye haƙƙin soyayyatawa to ya nisanci mai zagi na wa idza muhibbi idan kuma masoyi na qad alazza bi mubghidi ya zama ya cuɗanya ya guwa matsa ya zama ba da wani abu sai abokin makiyina fakila kuma to dukkansu da shi da ya zauna da makiyin nawa filbuku da mustawa ya na sun yi daidai a soyayya a gani ko masoyinka masoyinka ne mai son masoyinka masoyinka ne mai kin makiyinka masoyinka ne makiyinka makiyinka ne a gane ko mai kin makiyin mai son makiyinka makiyinka ne a gane ko to haka soyayya take hawa uku eh ita ma hawa uku wannan masoyinka masoyinka ne wannan bayananne ne wanda yake son mai son ka kaga shi ma masoyinka ne wanda yake kin makiyinka shi ma masoyinka ne makiyinka makiyinka ne wannan zahiri kenan wannan kuma masoyinka yake ki kaga shi ma makiyinka ne a gani ko wannan kuma shi kuma na uku shi kuma ka gane ko yana son yana son makiyinka kenan ko so da haka soyayya hawa uku kiyayya hawa uku in ka ce kana son shehu dujani in ka ce kana son shehu dujani to kar ka so masoyinsa amma kana son makiyin shehu dujani kuma ka ce kana son shehu dujani saboda haka wannan soyayya bata cika ba ba soyayya bace Allah rahimahullahu mai malam mai ya kudul ya ci gaba da cewa كما ضمن جناله ولنسله ومعرفة المولى بفضل ومنتي ومن كراماتي أنا كتشين كرامة شهود الجاني ألا يا لا من وداتا كشهود الجاني يا لا من وداتا كأعين شهود الجاني باسا تلوشي يا لا من مسسن الله wannan da falalarsa ne da baiwarsa wa min karamati radiyallahu anhu wa annabihi أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما ضمن له كما من ذا لا إله من شوشوت جان ما مر abin da ya gabata din nan zamina lahu aidan ya lamunce masa ma sallallahu alaihi wasallama algina wadata bil kasri wal qasri ka ila ضد الفقر wato abin da ake ce wadata kishiyar talauci sau da aka ya lamunce masa ba sa talauci wali ibn duraid rahimahullahu fil maqsur wal mamdudi fa aral ganiya yad'ul ganiya ila al masami wal gina yace ina ganin duk inda mawadaci yake zaka ga yana kiran mawadaci dan uwansa yazo ya ji idan inda mawadaci yake za ga yana kiran dan uwansa ya zo zuwa wajen wasu waƙe-waƙe wal bait min al kamil majzur al majzui al murafar lahu ayna al khatm sayyidina abul fayd radiyallahu anhu nabi amin li anna min kamal al da'i daya daga cikin kamala ta mai kiran Allah mutane zuwa ga Allah an takuna duniya fa'idatan alaihi Allah za ga ya malalo masa duniya yut'imu min yana ciyar da mutane daga wannan atba'ahu yana ciyar da mabiyansa da duniya wa yunfiqu alaihim min yana ciyar da mabiyansa daga duniya din Allah ya bashi duniya yayi da zai da ita wa man lam yakun kadhalika mai kira zuwa ga Allah Allah bai kuran ya masa duniya da zai dinga malalawa mabiyansa ba wada'u ila Allah naqisun kiransa zuwa ga Allah zai tauyu ويطرقه الذل في طلب اللقمة kaskanci zai iya bujiro masa a wajen neman abinci wal khudu liman atahu da kuma kaskantar da kai ga wanda ya zo masa biha da bukata ta duniya min ashabi daga cikin sahabbansa ko almajiransa ga gaire min da wurin su kama huwa mushahidun bil iyad kama inda abin da ake ganin haka Allahumma ya ce ya ubangiji illa in kana masharabuhu musawiyan sai dai in mai kira zuwa ga Allah ya zama irin masharabin annabi Musa yake kai kamar yadda muka ce dukkan waliye kowanne suna kan kadamin wasu wasu annabawa ne kamar yadda muka faɗa can ba faman kana kazalika to wanda ya zama waliyi ne amma masharabun musawi ne fa ihtiyaju ila nasi buƙatuwarsa zuwa ga mutane afdalu shi ya fi min istighna'ihi anhum daga wadatarsa gabar mutane waƙadda musa alayhi salatu wassalamu annabi musa ya yi addu'a wa talaba min rabbih ya roƙa a wurin ubangijinsa an yi guniyahu anan nasi allah ne dai ka wadatar da ni gabar mutane fa Allah ta'ala ilayhi sai Allah ya wa annabi Musa wa yace ya Musa ya annabi Musa a ma turidu an atika bigi za ika rakabatan minan nari musa ba ka so a ce na yanta mutane wuyayen mutane daga wuta saboda abincin abincin da ka ci wabi a sha'ika abincin safa da ka ci ko kuma abincin marice da ka ci in yanta wuyan mutane saboda shi ƙala sai annan musa ya ce bala ya rabi eh ina son haka ya ubangiji ƙala sai Allah ya ce da annabi za ta wa kazalika karkace ka wadata da mutane wani idan ka je ka ci abincin sa sai ya zama shine dalilin tsiran sa a ranar alkiyama ko ka ci da in ka ci da ka ci wurin ka ci wajen wannan da safe sai ya zama shine dalilin tsiran shi wannan din to ba ka son bayina yan ta bayina daga wuta saboda abincin da ka ci nasu da safe ko abincin da ka ci nasu da rana sai Allah Musa ya ce eh au kama kala ko kuma abin da dai annabi Musa ya faɗa kenan fa kana Musa alaihi salatu wassalam shikenan tun da nan Musa ya ji wannan sai ya zama ya tagazza inda rajulin min bani Isra'ila wata ran sai ya je wajen bani wani mutum daga cikin bani Isra'ila ya ci abinci a can wai ta asha inda akhara in yamma sai kuma ya je wajen wani ya ci wa kana zalika rif'atan fi haqqihi wannan daukaka ce ga haƙƙin annabi Musa لتأدي النفع إلى عتق من من الله عليه دم واتو wato ƙetarewar amfani zuwa ga wuyan wanda Allah ya masa baiwa da cin abincin sa da annabi Musa ya yi bi itikar qabatihi minan nar shine Allah ya yanta kansa da wuyansa daga wuta auluhu malan da yace kana zalika rifatan fi haqqihi wannan daukaka ce a haƙƙin annabi Musa ai wa kazalika haka nan shi ma man kana qadamuhu wanda diga digensa daga cikin waliyai da min auliya da hadhihi al-ummah al-muhammadiyya ala qadmi sayyidina Musa alayhi salatu wassalam haka nan shi ma wanda yake daga wani waliyai daga cikin waliyan wannan al'umma wanda suke diga digan annabi Musa fa inna lil warisi ma lil mawrusi mai gado yakan samu rabon wanda ya gada wa hadha yace wannan wallahu a'lamu Allah shine masani maqasadu shine manufar manya su'alun nasa wanda yake tambayar mutane min sadatina daga shugabannin mu ashabal murqaati wanda suke da ka- wato ma- ma'abuta wato ka- kaya masu lulluna kullun ya'malu ala shakilati wa rabbukum alam biman ihtada biman huwa ahda sabila kowa ya aiki akan hanyar da yake Allah shine mafi sani da wanda yake mafi shirya a hanya wa alayka imalatin na umarce ka bi khuwaisati nafsika ka je ka iji da kanka taga nan zaka rabauta wa fil uhudi wal mawathiqi yace wa qad qalu malamai sun ce min sharti da'i ila Allah ta'ala ya daga sharɗin mai kiran mutane zuwa ga Allah Allah ya kuna muttajiran an mutajarridan an duniya kar ka zama kar mai kira zuwa ga Allah ya zama ya tsiryanta gabarin duniya ya ce shi ba a ruwan shi da duniya bi an tahalu ya bi an tahalu yaduhu minha hannunsa ya zama ya cire hannunsa akan duniya wa zalika yace wannan li'annahu ya taju daruratan idan ya ce haka zai yi wata ran zai buƙaci alarura ila su'alin nasu zai je dinga tambayar mutane ma'ana karka zauna ka ce ba ka wannan da wani abu da za ka yi kullum sai ka tambayi mutane imma bil hali wa imma bil maqali ko hali ya nuna sai ka je ka roƙa ko magana ka je kai magana wai za ta ja idan nasi idan ko mutum ya ce kullum wajen mutane zai nema hana alaihim sai ya wulakanta a wurinsu wa ƙalla na fa'uhun bihi sai ka ga saboda wulakanta shi da suke ba su amfani da shi ba ya khilafi amma saban ma idza kana za malin mai kira zuwa ga Allah idan yana da kuɗi yudi minhu almuhtajina wanda ke da bukata an suka zo wurin shi zai ba su min muridi daga cikin almajiransa wa ghairihim da wanda ma ba almajiransa ba fa in baqada alhal alladhi yamilu bihi qulubul mu'min muridina ilayhi kana ma'ahu almalu yamiluhum yamiluhum ilayhi bihi idan hali ya rasa halin da da zai ja ya zai karkatar da zukatan muridansa zuwa gare shi shi mai kira zuwa ga Allah kana ma'ahul malu yamiluhum ilayhi to aina da dukiyar da zai iya jawo su wani in ka kawo ka bashi kana kullun kana bashi kullun kana bashi kullun kana bashi sai ka ga ya jawo zuwa ga abin da kake kiran shi zuwa kai saboda alherin da kake da ومن لا حال له ولا مال لا ينفعه المقال da ba hali ba dukiya zuci magana sa duk in za a yi ba zai amfani ba yani ba innal ganiya idza takallama bil khata qalu sadaqta wa saddaqu ma qala gani ko mawadaci idan idan ya faɗi magana ya faɗi ƙarya ƙalu sai da ta sai su ce ai haka yake alaji ai haka ne magana nan haka take ai abin nan fari ne ai fat kuwa abin nan ja ne ya ce jajawar kuwa abin nan ai kore ne shar kuwa kore ne shar dan me dan yana da kuɗi a gani wa idhal faqiru asaba qalu kulluhum akhta'ta ya hadha wa qulta dalala amma an baka da komai da ka ce abin nan fari ne da ce kai gariya kake in ka ce baki ne ce ƙarya kake don me ba ka da kuɗi da haka wani malami ke cewa ra'aitun nasa kar zahabu ila man inda hu zahabu wa man la inda hu zahabun fa anhun nasu kar zahabu ra'aitun nasa kad malu ila man inda hu malu wa man la inda hu malu fa anhun nasu kad malu haka wani malami ya ce na ga mutane sun tafi wajen mai kuɗi wanda ba ya da kuɗi mutane ba za su saurare shi ba a ganko ra'aitun nasu ƙar zahabu ila man inda hu zahabu wa man la inda hu zahabun fa anhun nasu ƙar zahabu in ba ka da kuɗi ba mai tsaya saurare ka وفي الحديث يا باج كان حديثي إذ المؤمن استغناءه عن الناس إما الناس يبو آيكوا ya zamana ya wadata gabar mutane wa sharafuhu fi qiyamil laili in kuma kana neman girma a wurin Allah da daukaka to ka dinga tashi da daddare unzuruhu wali naslihi Allah ya lamunce al-ta'in shudu jan talauci ba sa talauci nasalu shine waladu ya zo a cikin jami'u wada min ali sallallahu alaihi wasallam al-bina shudu jan ce manzo Allah ya lamunce mun wadata ma dum hayyan mutukar ina da rai wali auladi ya lamunce wa ‘ya'yana wadata wa auladi auladi ‘ya'yan ‘ya'yana sun wadu a mazala ya lamunce mun basa talauci ai auladu sulbi wal hafada ‘ya'yana na tsako ba sa talauci jikokina ba sa talauci وقد سرت بفضل الله هذه الكرامة أما saboda falalar Allah wannan karama ta rashin talauci ta nasu li auladil qalbi ya yan shauta janama na ruhi almajiran sawirasatan ahmadiyya wannan gado ne na na shauta jani duk almajiransa na gaskiya ba ya talauci kama huwa mushahadun kamar yadda an ga haka ba so ɗaya ba so biyu ba walaisa al-khabaru kal iyani labari bai zama kamar wanda ya gani ba yaban al-karimi ala tadnufa tusira ma qad haddathuka fama ra'in kama kaman sami'a ya kai dan manya shin baka a maɗaukusa ba ka ga irin abin da nake baka labari din nan na wannan abu da na kaya maka rashin talaucin nan da 'ya'yan shaudin jani na jiki da na ruhi famara in kaman sami'a wanda ya gani ba su daidai da wanda ya ji ba kul inna alfadla bi yadi llahi yuti man yasha falala allah falala ta allah ce na ba da ita ga wanda ya so wallahu zul fadli azim walidhalika dan haka la tara ashabahu radiyallahu anhu ba za ka ga almajiran shutu jami'a allah ya dade shi da saboda shi illa fuqara'an talakawa ne ba su da shi amma fi ziyil umara'i cikin suna cikin rigar sarakuna hango in rigar da sarki zai sa shi za ka ga almajiran shehu tijani suna sawa zadahumullahu izzal musharrafa Allah ya kara musu girma da daukaka ومن كراماته هنا ذلك كرامة شرجان الله يدل شيء المصبر شيء أن النبي annabi sallallahu alaihi wasallama kama zamina lahum al-gina kama yanda ya lamunce musu wadata aidan ya lamunce musu ma'rifatal maula sanin Allah mai girma da daukaka ya zo a cikin jami'u wa amma hajjul ma'rifati amma iyaka ta ma'rifa wa qala sahili radiyallahu anhu malan sahili ya ce hiya ihadatul abdi bi ainihi shine bawa yake waye da ainihin sa قال شو رضي الله عنه مع محادثة الحق له تارة باين باين إحاء دعين إنسا كما يزمينا محادثة دع الله الله أنا محادثة دشي وغنكو وعلمه ببعض ما حتور عليه روح من الأسرى da kuma sanin shi irin wannan bawa din da abin da ruhinsa ya kewaye taro na daga asarce-asarce da sanin Allah wasu ya ce la'a mazidu bayani da sannu za mu ƙara bayani a wannan بحول الله وقوته لإيكو الله لقربهم الله بفضل ومنتي ونم الله يالا من شو شرجان ونم أبو دفر الله سنة ربي وسا أي بمحض فضل الله دقن فر الله الله ني وامتنانه ربي وسا وجوده وجوده ربي وسا وإحسانه لكيوتة وسا سبحانه وتعالى القيات بدل الحمد لله فاتحة صلاة الفاتح فاتحة صلاة الفاتح
da haka ita su amma da na shawar jami'a suna da wannan lubufi hasi nasu lubufi ne hasi na in ka gan su kamar suna da kuri ba su da kuri haniko ya hasibu humul jahilu agniya amina tafafu wanda bai sani ba saboda ba sa tambaya sai a ta ganin kamar masu kuɗi ne wannan duk cikin ludufin almajiran shawar jami'a in ka gan su ga sanan tumatuma a wasu daɗe in ji sakwara ko Nala bakar. A wasu ɗaɗe ko?